وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه kwanan wata sha shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma suratul rum za mu tashi aya ta bakwai fadin Allah ta'ala ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati ghafilun لرما بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani akan waɗannan kafirai mujirmai cewa in dai al'amarin duniya ne kam ya alamuna zahiran min alhayatid duniya ai lalle sun san zahirin rayuwar duniya ma'ana abin da ya bayyana na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun alahira kuma rabkanannu ne abin da yake nufi sun san umranud duniya amma wahum fi amri addini juhal lamarin rayuwar duniya sun santa amma in abu ne da ya shafi lahira to su kam jahilai ne ba a tambayan su daman lamarin al'amarin lahira sai dai al'amarin duniya to ba a so musulmi ya sifanti da wannan sifa ya alamu zahiran min alhayatid duniya amma abin da ya shafi kiyama kuma wato batacce ne ko kuma jahili ne in dai al'amarin rayuwa ne ya za a nemi kuɗi imamu bagawi ya ce kaifa yaktasibuna wa yaktajiruna yaya za su nemi kuɗi yaya za su yi kasuwanci tijara mata ya garsun yaya za su yi dashen amfanin gona ya zara'una wa yahsuduna sun san lokacin shuka sun san lokacin girbi sun san gini sun san ya za su rayu a cikin gini sun san kaza kayan kwalliya na rayuwar duniya ba don komai ba saboda su samu kuɗi wannan duk sun sani amma wahum anil akhirati hum ghafilun dangane da lahira rabkanannu ne sahuna anha jahiluna biha sun rabkana sun zama jahilai ba san ta ba la yatafakkaruna fiha wa la ya'maluna laha ba sa tunanin al'amarin duniya ba sa tunanin al'amarin lahira kuma ba sa aiki don lahira wannan sifar kafirai ne aibu ne ga musul musulmi ya zama ya sifanci da wannan sifa amma ba aibu ba ne in musulmi ya san al'amarin duniya kuma ya san na lahira aibun shi ne ya san duniya amma bai san lahira ba shi ne laifin shi ne kuma aibun to amma idan allah ya ba shi sanin duniya duk waɗannan abubuwan da aka faɗa kafirai sun sani ya zama kai ma musulmi ka sani kuma idan an zo an taba ka akan harkar lahirarka ba a baya kake ba to wannan ba laifi bane ba kuma ainihin wato abin ki bane bal ya zama haske a bisa haske mu je alarama أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون
awalam yatafakkaru fi anfusihim yanzu ba sa yin tunani akan kansu akan halittarsu da Allah ya musu ma khalaqa Allahu samawati wal ard Allah bai halicci sammai da ƙasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqq face sai dan gaskiya illa bil haqq yana nufin illa illa lil haqqi sai saboda gaskiya ko illa li iqamatil haqqi sai dan a tsayar da gaskiya dalilin halittar sama dalilin halittar ƙasa shine dan a tsayar da gaskiya a tabbatar da gaskiya wa ajalin musamma da kuma lokaci sananne ai li waqtin ma'lumin idan tahat ilaihi faniyat Allah ya sanya wa duniya lokaci kayyadadde idan wannan lokacin ya kare to duniyar za ta kare duk abin da kake gani na duniya dinnan yana da lokacin da Allah ya kayyade masa da zarar lokacin ya kai ƙarshe na Allah da ya shimfiɗa to kuma na duniya za ta tsaya tana tsayawa kuma kiyama za ta miƙe wa inna kaseeran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun da yawa cikin mutane dangane da haɗuwa da ubangijin su wato su kafirai ne suna musantawa kenan Allah yana ba mu labari dangane da muhimmancin yin tunani a karan kanka kai da kuma yin tunani akan halittun Allah da ya halitta a bayan ƙasa da kaɗaituwarsa wajen halittarsu shi kaɗai la ilaha ghairuhu wa la rabba siwa aw lam yatafakkaru fi anfusihim su duba su tadabburi su ta'ammuli an-nazar wa tadabburi wa ta'ammuli li khalqillahi dangane da halittar Allah da yayi wa duniya ta sama da ta ƙasa da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya da irin halittun da suke cikin sama da halittun da suke cikin ƙasa mutane su sani cewa ba don wasa Allah ya halicci waɗannan abubuwa ba kuma ba don wargi ba Allah ya halicci waɗannan abubuwa ba a'a Allah ya ma sa musu lokaci komai da ka sani na ubangiji na da expire akwai lokacin da zai kare shine ranar kiyama وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون amma da yawa daga cikin mutane suna kafircewa haduwa da ubangijinsu Allah yana ba da labari cewa ashe akwai wanda ba su yarda da tashin kiyama ba Allah kare mu je Allah أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم haka كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
Allah ya daɗa kawo wata awalam ɗin a can ta farko ya ce awalam ya tafakkaru wannan ta biyu ya ce awalam ya siru awalam ya siru fil ardi yanzu ba su yi tafiya ba a bayan ƙasa fa yanzuru su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su suka zo kafin su ma'ana awalam yusafiru su ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba su duba idan su ya nuna musu yadda Allah ya halakar yadda Allah ya bubbunne ainihin wato al'ummomi da suka saba masa kafin zuwansu su kanu ashadda minhum quwwa sun fi su tsananin ƙarfi kamar ku ba za ku duba ba ku ga al'ummar da ta gabace ku sun fi ku tsananin ƙarfi Allah ce wa asarul arda suka yi noma shine asarul arda zara'u harasu hakimin suka yi noma suka yi shuka suka yi ta juya ƙasa suna samun arziki a ciki kaga shi noman nan da kake gani ba aikinka bane kai na wannan zamani al'ummomin da suka gabata can ƙur'ani ya ba da labari wa atharul arda sun yi noma sun jujjuya ƙasa sun ci sun sha da ƙasa sun samu buhunan amfani da ƙasa sun ci dabbobinsu sun ci tsuntsayensu sun ci sun samu arziki da ƙasa Allah yana ba da labari wa amaruha aksara mimma amaruha sun yi rayuwa mai tsawo shine amaruha sama da rayuwar da mutanen makka suka yi a duniyar nan ana nuna mana mutanen daɗin sun fi daɗewa shine wa amaruha aksara mimma amaruha kamar yadda imam ibn kasir ya fara ai aksara mimma amaraha wato ahlu makkata ɗaya kenan wasu kuma suka ce sun raya ƙasar sun raya ƙasar sun yi shekaru masu tsawo suna raya ƙasar ta hanyar yin shuke-shuke da cin moriyar ƙasar sama da yadda mutanen makka su ma suka amfana da ƙasar waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su suka zo musu da hujjoji bayyanannu amma falam yu'minu ba su imani ba Allah kuma ya halakar da su fama kana Allah li yadhlimahum Allah bai kasance yana zaluntar su ba bi naqsi huquqihim ta hanyar tauye musu wani hakki daga cikin hakokinsu Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai kawukansu suka kasance suna zalunta bi bakhsi huquqihim ta hanyar yadda suke tauye hakkin junansu Allah ya ce sun makana aqibatal ladina asa'u asu'a sannan kuma sai kasance ƙarshen waɗanda suka munanta asa'u su'a ana nufin asa'ul amala ƙarshen waɗanda suka munanta aiki a duniya a su'a shi ne wato za su samu mummunan abu shi ne wuta a su'a ɗin nan ana nufin annar kenan alkullatin lati ta su'uhun wahiyan na za su gamu da wuta tunda sun yi mummunan aiki wasu malamai suka ce wannan asu'a din nan ta biyu ɗaya ne daga cikin sunan nakin jahannama kamar yadda alhusna shi ma suna ne na aljanna an kaddabu saboda mai Allah ya jarabe su da fada cikin wuta saboda sun ƙaryata li an kaddabu saboda sun ƙaryata sun ƙaryata Allah sun ƙaryata Qur'ani sun ƙaryata manzannin Allah abinda ayar take nufi sun makana aqibatul musii'ina takziba hamalatum tilka sayyi'at ala an kadzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'una karshen waɗanda suke munantawa shine ƙaryata Allah ƙaryata Qur'ani ƙaryata gaskiya ƙaryata ayoyin Allah wa kanu biha yastazi'una kuma ma suke ta izgilanci wa ayoyin Allah ba ƙaryatawa ga kuma izgilanci ma ayoyin Allah ya mana bayani akan gaskiyar manzanni a cikin waɗannan ayoyi da Allah ya karanta mana da irin abin da suka zo da shi daga Allah da irin abin da Allah ya karfafe su da shi na mu'ujizoji waɗanda suke addalalat alwadihat dalilai ne na fili karara daga cikin mujizojin annabawa shine da yawansu duk wanda suka ƙaryata su sai Allah ya halakar da su ai wannan din mu'jiza ne annabi ya zo kun ƙaryata shi ƙarshen ku Allah ya halakar da ku aka turo wani annabi shi ma kuka dada ƙaryata shi yace musu yace muku ku fatina mutanen kaza mutanen kaza da suka ƙaryata annabin su wane Allah fa ya halakar da su ku je ku duba fa a tarihi wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba nesa suke ba sun ƙaryata annabin su Allah ya halakar da su to wannan mu'jiza ce da Allah yake bawa annabi daga cikin annabawa ya ce masa ka gaya musu in suka ƙaryata ka za mu halakar da su to amma abun mamaki shine shi kafiri da yake Allah ya riga ya rubuta masa rabon wuta ne abincin wuta ne ƙarshen rayuwar kenan cikin bala'i da masifa Allah kiyaye mu za a koma cikin tashin hankali a rayu ba daɗi kuma a mutu cikin baƙin ciki to sai su ta ƙaryata annabawa su ta ƙaryata manzannin Allah Allah ya ba su mujiza su annabawa Allah ya halakar da man kafar bihim wa najati man saddaqahu wanda ya gaskata annabi kuma Allah ya kubutar da shi to shine Allah ya ce ku yi tafiya mana a bayan ƙasa ku duba ku gani da fahimtar ku da basirar ku da kwakwalwar ku da kunnen ku da jiyo labaran ku na akhbaril madin labarin waɗanda suka gabata fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su ga menene ƙarshen waɗanda suka zo kafin su sun tsira sun kai labari da suka yi rashin kirki wa annabawa sun kubuta to ku me yasa ba za ku yi imani da annabinku ba Allah ya ce idan ƙarfi kuke gadara da shi ku kafiran wannan zamani to kafiran da suka gabace ku sun fi ku ƙarfi malamai suka ce kanatil umamul madiyatu wal qurunus salifatu al'ummomin da suka gabata da karnoni karnoni da suka shuɗe ashaddu minkum sun fi ku tsanani ku waɗanda aka turo muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ba muna ga muna da kuɗi ba to waɗanda suka gabace mu wa aksaru amwalan wa aulada kuɗi dukiya al'ummomin da suka gabace mu sun fi mu kuɗi sun fi mu dukiya ba muna gadarar muna ƙere-ƙere ba ba ana ganin a duniyar nan akwai ƙere-ƙere da ci gaba ba to Allah ya ce sun raya duniyar ko sun raya ƙasar wa amaruha aksara mimma amaruha sun raya duniyar sama da yadda wannan al'ummar suke raya duniyar sun fi mu ‘ya'ya sun fi mu kuɗi sannan wallahi ko mu isharin abin da aka ba su ba bamu ba wallahi ba bamu ba ko rabin rabin rabin rabin ba mu kamo ko ba mu isa mu kama kafarsu ba amma meye ƙarshen su halakarwa meye laifin su garyata annabawa dakan wani yana gadara da kuɗi ko ƴaƴa ko wani technology ko wani sciences da aka samu a wannan duniya da gina duniya da ƙere-ƙere to waɗanda suka gabace mu sun fi mu kuma Allah ya kafa su a duniya irin kafuwar da ku kafiran wannan zamani ba ku isa ku kai waɗancan wanda suka wuce ba sannan idan an zo tsawon shekaru da daɗewa na da sun fi ku daɗewa don akwai wanda suka fassara wa amaru haɗin ummiru fiha a amaran tiwalan ne an ba su rayuwa mai tsawo a cikin duniyar sama da rayuwar da ku aka ba ku sun fi ku daɗewa don ku ba kwa daɗewa sun fi ku kuɗi sun fi ku ‘ya'ya sun fi ku more duniyar da gina ta su kam sun rungumi duniya sama da yadda ku kuka rungume ta kuma sun fi ku jin daɗinta da kwasarta yanzu wannan akwai abin da Allah bai musu ba idan kuɗi ne Allah ya ba su ko idan ‘ya'ya ne Allah ya ba su ko idan shekaru ne Allah ya ba su ko idan noma ne a ƙasa Allah ya ba su ko idan dadewa ne a duniya Allah ya ba su ko duka fasai da Allah ya tara musu waɗannan abubuwan gaba ɗaya amma suka yi ta ƙaryata annabawan da suka zo musu da gaskiya to shine Allah ya ce manzo Allah ka gaya wa mutanenka duk abin da suke gadara da shi an yi wa wasu irinsu sama da wanda aka yi musu yanzu da suka ƙaryata manzannin Allah Allah bai yi wata wata ba ya halakar da su to su ma kuma waɗannan za a halakar da su suka yi alfahari wa farihu bima utu alfahari da abin da aka ba su a nan muka karanta tarihin ƙaruna da ku ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya ce awalam ya'lam annahu قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا يي الفهد ينون إسا قارونا يجبن النبي موسى ينون كدنسا وينسى نيباشي yau ina ƙaruna manzo Allah ya ce mana Allah ya nitsar da shi cikin ƙasa har yanzu ƙaruna azabar da ake masa bai gama ƙarisawa cikin jahannama ƙarshen ta ba ila kiyamin sa'ati to amma duk da haka ba su dauki wa'azi ba kuma kudin su bai hana Allah halakar da su ba ƴaƴan su bai hana Allah halakar da su ba dan a nuna ma duk abin da ka tara alaji wallahi idan Allah ya zo kama ka ba abin da zai maka wannan kudin duk mulkin da shi kake da shi yalla bai idan Allah ya zo ya damƙe ka bai isa ya maka komai ba mulkin duk dangi da kake da shi duk wani ƙarfi da kake da shi na mulki ko na isa ko na kambama kawai kada Allah ya kawo lokacin da za ka kare sai ka fi kowa wulaƙanta mulkinka bai isa ya hana Allah ya maka abin da ya so ba kudinka ba su isa su hana Allah ya ɗora ma masifan da ya ga dama ba da ka zama lafiyanka ka yi imani ka bi Allah ka samu duniya da lahira ka zama an cikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tarihi ya tabbatar da ko kwayar zarra abinda suka samu na dukiya da wadata bai iya ba su kariya ba kuma ko da wasa Allah bai daga musu kafa wai dan sun mallaki duniya ba walakin kanu anfusahum yadlimuna kawo kansu suka suka zalunta me yasa karyatawa me yasa izgilanci an yi musu abin da aka musu ne saboda zunubi da laifi to shine Allah ya rufe yace sun makana aqibatal ladina asau as-su'a an kazzabu wanda suka munanta to suna da su'a na gaya muku su'a ɗin jahannama ne wuta wasu sun ce ɗaya ne daga cikin sunan wutar cikin jahannama kamar Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce wani qallibu af'idatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun sun kauce wa Allah falamma zagu azaga Allahu qulubahum Allah ya ce fa in tawallaw in kun juya baya fa'alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim da Allah ya da suka juya baya Allah ya musu azaba zunubin su ya jawo musu dan haka lallai mu dau izina mu dau wa'azi da gargadi mu guji ƙaryata Qur'ani mu guji ƙaryata wa'azi mu guji kin shawara da ake bamu akan mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu mu je alarma
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فأولئك في العذاب محضرون
Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ke faran halitta ko shi ya fara halitta kuma shi zai dawo da wannan halitta bayan ya kashe ta na'am da babu mu Allah ne ya kirkire mu ya samar da mu kafin shekara ɗari ko ɗaya babu a cikin mu anan bayan shekara ɗari ma insha Allah ko mutum ɗaya babu a cikin mu anan insha Allah amma akwai masu ran karfi ba mamaki wani yana nan za a ta bugawa da shi Allah sa muna cikin wanda za mu daɗe da imani da lafiya da kwanciyar hankali da kuɗin kashewa aljihu ba ku yi amin ba to Allah ƙara mana imani Allahu ya buɗe ulkalka sun mai ido Allah shi ne yake faran halitta ma'ana ya khluquhum ibtida'a farkon halitta Allah shi ne ya halicci mutane sannan kuma shi ne zai dawo da sura yayyu ba'dal mauti wanda abu sai Allah ya samar da kai babu ya kashe ka bayan ya kashe ka kuma ya dada kura maka rai ya dawo da kai shine sun mai ido me yasa bai ce ido humba ku lura da Allah ran ma ya zo karantawa Allahu yabda'ul khalqa kun ga kalka a yi jam'i ne halitta Allah ne ke faran halittu sun mai iduhu in a magana ce ta larabci haka kawai za a ce sun mai iduhun ina fata ana fahimta to sai malamai suka ce an juyar da lamirin ne zuwa ga halk ɗin tunda lafazin halk ɗin mufradi ne a faɗa ne muke fassara shi da jam'i daka sun mai iduhu ai sun mai idul halka sun ma ilaihi turja'un Allah ya ce sannan kuma gare shi za ku koma fa yujazi kum bi a'malikum ko sun ma ilaihi yurja'un gare shi za su koma fa yujazihim bi a'malihim ya musu sakayya da ayyukansu abinda ake nufi yin sakayya da ayyukansu bayan mun mutu Allah zai dawo da mu idan ya dawo da mu kiyama kenan to zai yi wa kowa zai buga masa lissafi da abin da ya aikata a duniya shine lissafin da za a bashi a ce to ga abin da ka ci ka je ka ga jarrabawarka aljanna ka ci ko wuta Allah kiyaye a kira'ar Abu Amr da Abubakar yurja'un maimakon turja'una da Allah ma karanta mu bilyai sauran malamai suka karanta bitta wa yawma taqumu sa'atu tabiyun kina wa yawma din ka tuna ranar da Allah zai tashi kiyama yublisul mujrimuna ranar da mujrimai mabarnata za su ɗauke tsammani shine yublisul mujrimu wannan fassara ta farko kenan za su ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji yublisul mujrimuna za su ɗauke tsammani daga dukkan wani alheri da zai zo daga wajen Allah yublisul mujrimuna wasu suka ce yanqati'u kalamuhum zancen su zai tsaya kat wa hujjatuhum da hujjasu ba magana ba hujja duk mujrimi yublis ba zai iya magana ba yublis ba zai iya bada hujja ba ko ka ce yublisul mujrimun yaftadihu al mujrimun kamar yadda imamu dhahhak ya fassara ranar kiyama rana ce da mujirmai kafirai mabarnata za su kunyata Allah ka kiyaye ranar tonan asiri ranar tonan sidili yawma tubla sara'il ranar tonan asiri awalam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'u wa kanu bi shuraka'ihim kafirin Allah ce ba su samu wanda za su cece su bane cikin waɗanda suka yi shirka da su suka haɗa su da Allah wajen bauta? Ina gumakan da kuka bauta ba Allah ba? Ina itatuwan da kuka bauta ba Allah ba? Ina mutanen da kuka bauta ba Allah ba? Ina suke? Ba za su taimake ku bane yau? Duk wanda ya kira wani ba Allah ba a duniya sai ya kunyata wallahi a lahira. sai Allah ya tuzarta shi gaban halittu ina wanda ka nemi taimakonsa ba Allah ba ina wanda ka nuna ya isa alhali bai isa ba ina wanda kake ganin shine mai bayarwa ka manta Allah kana kuka don ka saba masa don kana ganin shi ne yake talautarwa ka shiga damuwa don baka samu ganinsa ba don gani kake in ka gan shi ka samu arziki ka shiga bala'i ka je ka roƙe shi a kabari za ka faɗi ka kira sunansa an yi magana kun ce su ne waliyan Allah bayan Allah ina waɗannan mutanen suna ina walam yakun lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da masu ceto wa kanu bi shuraka'ihim kafirina bari dai sun kasance da abokanan tarayyar nan tasu wanda suka sa suka yi shirka ko suka yi shirka da su da Allah su masu kafirce musu ne jahidina mutabarri'ina kenan za su musa ta su kuma za su barranta da su za su barranta wata tabarra'u ya tabarra'una minhu wata tabarra minhu wa yawma taqumu sa'atu yawma ta gaba ka tuna ranar da Allah da kuma ranar da Allah zai tashi kiyama yawma idin ya tafarraquna a ranar ne za su rarrabu za su watse suwa za a bambance tsakanin yan aljanna da yan wuta ya tafarraquna kawai ana tafiya za ga wancan yayi damu wannan ya hagu wancan yayi damu wannan ya hagu wancan yayi damu wannan ya hagu la ilaha illallah automatically namiji kake ko mace talaka ne ko wane ne haka kawai za ka gani ana ta watsewa wancan ya yi dama wannan ya hagu wancan ya yi dama wannan ya hagu wancan yau ma izin ya tafarraku Allah zai bambance tsakanin yan aljanna da yan wuta imam muqatil yace tafarraquna ba'da al-hisabi ila al-jannati wan nar fala yashmi'una abadan a ranan ne za su rabu wasu su yi wuta wasu su yi aljanna ya ce in an rabu a kiyama to ba za a sake haɗuwa ba har abada duk wanda ka rabu da shi da dai ana cakuɗe amma in aka rabu hanyar ku ta rabu gidanku ya rabu to har abada ba za ku sake haɗuwa ba ba ruwan Allah da ubanka ne wa ne ko mahaifiyarka ce wance ko matarka ne ko mai gidanka ne a siyasa ko mai gidanka ne a kasuwa ko makocinka ne ko abokinka ne in dai kun rabu ko ɗanka ne yau mai idan ya tafarrako ba za a sake kuma haɗuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah muke roƙo ya mana afuwa ya ba mu kyakkyawan cikawa ya kuma rufa mana asiri kada ya tozarta mu a wannan rana mu je alarama
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
Allah yana ta bayanin kiyama fa ammal ladina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau fahum fi rawdatin suna cikin wani dausayi wata gona koriyar gona shine rawda rawda bustan allati fi ghayatin nadara Allah zai girmama su a cikin wata lambu ko wata gona mai ciyawa ko rishar yuhbarun Allah yana ma- mai girmama su shine yuhbarun za a girmama su yuhbarun a larabci daidai yake da yukarramun Allah zai girmama su fi raudatin yuhbarun suna cikin aljanna gona ko lambu mai daɗi mai itatuwa ko reshar kuma ana girmama su a ciki imamu qatada ya ce yuhbarun yun'amun ana ta ba su abun ni'ima da kayan daɗi in ji yara da faɗa ko kuma ana sa su farin ciki shine yuhbarun duk wannan fasarar yuhbarun ne ana sa su farin ciki don a larabci akan ce al- alhabra a larabci ana nufin asurur wato farin ciki da aka yuhbarun yusirrun ana sa su cikin farin ciki ke wasu kuma suka ce a ba iya farin ciki ba alhabratu a larabci tun da kalmar masdarinta daga yahbarun din daga alhabratu ne aka ce kullu ni'matin hasana duk wata ni'ima mai kyau duk wani abu mai kyau shine habra shi yasa ake cewa at-tahbir at-tahsin at-tahbiru at-tahsin kyautata abu da gyara shi wannan yana nuna mana 'yan aljanna dai Allah ya musu tanadi tuntuni za su ci mai kyau za su sha mai kyau za su saurari mai kyau kuma Allah zai ba su duk abin da suke so lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid suna da duk abin da suke so 'yan aljanna Allah ya ce ku muna da ƙari malamai suka ce ƙarin na ana nufin ganin Allah ne wasu sun ce za a ji yadda su sauci mai daɗi malamai suka ce laisa ahadun min khalqin lahi ahsanu sautan min israfil babu wani ɗaya cikin halittun ubangiji wanda ya kai israfilu kyakkyawan sauti mai daɗi to yakan iya jiyar da 'yan aljanna sauti mai daɗi idan ya fara yi kowa shiru yake saboda sautin da Allah ya bashi to kafirai fa wa amma alladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah ya ce amma kafirai wanda suka ta ayoyin mu wa liqa'il akhirah da gamuwa da ranar ƙarshe shine albas yawmal qiyama tashin kiyama fa ulaika fil azabi muhdarun Allah ya ce to waɗannan lalle suna nan masu halattowa ne a cikin azabar Allah Allah bai zai kyale su ba za a kawo su za a azabtar da su kamar yadda aka kawo 'yan aljanna cikin ni'ima to su kuma su ma za su shiga cikin azaba Allah ya raba mu da kafirci mu je Allah rama
فسبحان الله حين تمسون وحين
mu تصبحون je mu je mu je وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
mu je mu je mu je يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Allah rama ya je gaba ɗaya kiyama ka kai mu gaba ɗaya wallahi kiyama ka zuba mu duka fa subhanallah ku tsarkake sunan Allah ku yi tasbihi kalmar subhanallah ana nufin sabbihullah ku yi tasbihi to amma anan malamai suka fassara tasbihin ana nufin sallah ake nufi ku yi sallah da yammaci hina tumsi- tumsun lokacin da kuka shiga yamma wannan shine sallar magariba da isha'i kenan sallar magariba da isha'i ku rike wannan wannan ayar ita ce ayar da ta yi bayani akan lokutan sallah ta san 'yan bid'a 'yan ƙala ƙato suna cewa ai ba inda aka ce ga lokacin sallah annabi ne ya faɗa su ba ruwansu da kaza ba ruwansu da kaza to nan Allah ya yi bayanin lokacin sallah fa subhanallahi hina tumsuna ku yi sallah ake fassara ayar lokacin da kuka shiga yammaci ana nufin sallar magariba da isha'i wahina tusbihun da lokacin da gari ya waye ana nufin sallar asubahi ay tadkhuluna fi sabahi salatu subhi kenan walahu alhamdu fi samawati wal ard Allah shine abun yabo a cikin sammai kuma shine abun yabo tabaraka wa ta'ala a cikin kasai ibnu abbas yace yahmaduhu ahlus samai wal ardi halittan sammai da ƙasai suna gode wa Allah wa yusalluna lahu kuma suna yi masa sallah ka gani kaga haka ibn abbas ya fassara wa ashiyan to kuma ga sallar isha'i sallu isha'an da lokacin isha'i ya'ani salatu malamai suka fassara suka ce ga la'asar ma ta shigo dan ana cewa ashiyan ya'ni salatul asri ana iya fassara ashiyan da sallar la'asar wa hina tuzhirun da kuma lokacin da kuke shiga lokacin zahira menene tuzhirun lokacin tsakiyar rana da lokacin da rana ta kauce to kaga azhar ta fito duk sallolin gaba ɗaya Allah ya ambace su a cikin wannan ayoyi imamu nafi'ul azraq ya faɗa daga ibnu abbas yace hal tajidu salawatul khams al khams fil qur'an shin an ambaci salloli yin salloli guda biyar a cikin qur'ani kamar yadda su kan kalakata suke karyata ambatan samuwar salloli biyar din nan a cikin qur'ani yace kwarai kuwa yace ga ayoyi nan Allah ya faɗa wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun daya wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun biyu a cikin waɗannan ayoyin na cikin suratul rum aya ta sha bakwai da sha takwas shi ne Allah ya ambaci sallolin nan guda biyar gaba ɗaya alhamdulillah shi alu suna damun bai da damuwa ya yi imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a Qur'ani ma ba a faɗa ba tunda annabi ya zo ya sharhi ya yi bayani khalas in dai hadisi ya inganta ko khabarul ahad ne ko mutawatiri ne tunda dai ya inganta mu muna aiki da hadisin annabi sai dai 'yan kalakato da kuma masu neman musu kasuwa da masu neman mabiya a cikin kalakato to sai ta kawo maganganun sukar hadisan annabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama sunnar annabi ya ba ta kariya ta fi ƙarfin wasan mai wasa kuma ya ba ta sojoji da dakaru da suke kare ta yanzu duba da aka ɗan zunguri sunna duba yadda ƙasar nan ta girgiza duba yadda malamai kowa yake ba da gudunmuwarsa yanzu ba ba a yi komai ba ma sai bayan sallah za a sha shagali tukuna ai kware da gaske ai duk wanda tsautsayi ya sa ko subutar baki ya yi subutar baki ya taɓa sunna a ƙasar nan wallahi sai ya gane kuransa wallahi sai ya gane kuransa kuma wallahi ba za a ɗaga masa ɗan zai sharar di na fitaran sai ya kwammace bai sake faɗan irin waɗannan maganganun ba wato wasa suke da sunna wasa suke da ahlus sunna yanzu dama akwai wani wanda zai ɗebo wani talla na kayan wari da kayan datti a ƙasar nan ya ɗaga ya zagi sunna ya soki sunna ya kai labari ai babu shi ai ai kun makara da ka nemo ta harkar ma da tafi maka iya zubar mutunci mutum ya kuskure ya fara taba annabi ya fara taba sunnan manzon Allah akwai dakaru da Allah ya tanada masu kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dare da rana Allah kai mana kariya Allah ka taimake mu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun Allah shine yake fitar da ainihin wato matacce daga rayayye ko rayayye daga matacce alhayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy ganin daman Allah ne ya kuma fitar da rayayye daga matacce wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah ke raya ƙasa bayan mutuwarta menene raya ƙasa bayan mutuwarta shine bayan ta bushe ta ƙeƙashe yanzu idan ka je gabar da gari za ka ga ƙasa a bushe take a ƙeƙashe take ƙyamas to amma nan da 'yan watanni kaɗan da Allah ya saki ruwa ya zubo ƙasa ta sha ta ƙoshi ta kumbura to shi kenan insha Allah ta'ala za ga ta yi kore shar mun ɗebi iri mun fita za mu je mu zuba ko mu jira ƙaddara insha Allah haka Allah yake yi wa kadhalika tukhrujun kamar haka za a fitar da ku wannan duniya za ku batta in kun batta za ku mutu kamar yadda in ku ta mutu ba ana yayyafa mata ruwa ba ba ruwan sama yana dukan ƙasa ba ta farfado ta dawo to haka ɗan adam ma in ya mutu Allah tabaraka wa ta'ala zai farfado da shi zai kuma tashe shi wannan ko shakka babu abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban arshe Allah ya mana afuwa yau shinkafa da wake za a yi gaba ɗaya na rufe gaba ɗaya da addu'a gaba ɗaya ba wata tambaya yawwa don a gigice nake